Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A hudubar mu ta yau an yi ta ne akan matsayin kyautatawa a musulunci. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi. Muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu. Wanda Allah ya shirya da shi shine shiryayi wanda Allah ya fitar da shi babu mai shirya da shi. na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ke bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu annabi musulmi mai cikin annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah ka yi da tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama ba haka ya kuban Allah ina muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alƙiyama ya ku bayan Allah kyautatawa yana daga cikin mafi girman martaba a cikin addinin musulunci babu abin da kyautatawa zai shiga cikin shi face ya gyara shi ya cika shi ya kyautata shi sa'annan ya mai da shi abu wanda yake mai daraja madaukaki saboda shi bawa idan ya kyautata aiki to lalle zai zamo mai ikhlasi zai zamo kuma yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan shi ne shugaban masu kyautatawa maza Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da kanshi ya ba mu ma'anar me yake kyautatawa a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yake cewa kyautatawa shine ka bautawa Allah kaman kana ganin sa yace saboda idan kai baka ganin Allah shi yana ganin ka ya zama kana duk abin da kake yi ka san Allah yana ganin ka ban ba maganar ka yadda Allah yana ganin ka bane ko da duk yadda Allah yana ganin shi ba kafiri ne ko ya hakuri magana tana da girma kuma wallahi haka take Allah yana ganin ka ya san duk abin da kake yi ka dan ci misali yanzu idan da za a baka aiki a wani waje don Allah a sa maka wannan CCTV a nuna ma shi gashi nan ana kallon ka mai gida na kallon ka na tun da safe har yamma don Allah ka kai tunanin yadda za ka yi aiki to wallahi Allah yana ganin ni fiye da yadda CCTV suke ganin mu Allah yana ganin duk abin da muke aikatawa Allah ya san duk abin da muke aikatawa da haka dole mu kula mu zama masu kyautatawa cikin ayyukan da muke aikatawa saboda wata ran dole mu komai ki kun mun so za mu haɗu da shi wata ran dole za mu haɗu da Allah madaukakin sarki mutum ya bauta wa Allah da wannan niyya idan sa'annan musulunci ya yi nuni cewa wanda duk yayi bautan Allah da ikhlasi ya bauta Allah da wannan sifa to zai ringa bauta Allah ya san Allah yana kusa da shi ya san Allah madaukakin sarki yana ganin shi wannan kuma zai sa ya kyautata aiki wannan zai sa ya ji tsoron Allah madaukakin sarki ya kawo girman Allah madaukakin sarki tare da shi sannan wannan zai sa ya kyautata wa bayan Allah domin kyautata bayan Allah umarni ne na Allah madaukakin sarki zai sa mutum ya yi ƙoƙarin da zai iya wajen kyautata aikinsa ya cika aikinsa ya yi aikinsa yadda Allah maɗaukakin sarki yake so wannan aikin ko na duniya ne ko na lahira daman annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan duk aikin da za ka yi ka kyautata shi in na duniya ne ka kyautata shi in na lahira ne ka kyautata shi idan mutum ya ya gane kuma ya shiga jinin jikinsa ya ya bayyana aikinsa cewa Allah maɗaukakin sarki yana ganin sa to zai tabbata ya zama cikin muhutunai masu kyautatawa Allah ka samu a ciki wannan aiki shi yake zamowa aikin mutum ya cika wannan aikin ko da aiki ne wanda ya shafi mutum shi karan kai wanda lalan zai koma gare shi kamar sallah da karatun alkur'ani da wani aiki wanda yake kai kaɗai ya shafa ko kuma aikin da ya shafi bayan Allah wanda za su samu amfani to idan mutum ya san cewa taimakon mutanen nan da zan yi ina yi ne don Allah kuma Allah yana gani na kaga shi ma zai kyautata wannan taimako zai yi shi taimako wanda yake mai amfani kuma wani abin da yake sa mutum ya tsaya yayi abin da ya kamata shine ya sani Allah yana ganin sa ko a bayyane ko a boye ya kuban Allah yana daga cikin mafi falala na kyautatawa shine mafi kululuwar daraja a musulunci ka kira musulunci ka kira imani sai ka kira kyautatawa shine kululuwar daraja kamar yadda yazo a jere a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam haka ne yazo a cikin ayoyin alqur'ani Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa yana cewa waye ya ku waye ya kyautata addini fiye da mutumin da ya fuskantar da fuskan shi zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan yana mai kyautatawa sannan ya bi addinin annabi Ibrahim shine addinin musulunci sannan Allah madaukakin sarki har wa yau a cikin suratul baqara yake cewa haka ne duk wanda ya mika wuya ga Allah yana mai kyautatawa to ladansa yana wajen Allah kuma babu tsoro a gare su sa'annan ba su da ba su bakin ciki sa'annan Allah madaukakin sarki a cikin suratul luqman yake cewa duk wanda ya mika wuya shi ga Allah yana mai kyautatawa to ba ta kai riko da igiya wanda take mai karfi ya kuban Allah masu kyautatawa su da suke rabauta da kasancewa Allah yana tare da su Allah yana tare da masu kyautatawa kamar yadda ya faɗi a cikin suratul nahl yace Allah Allah madaukakin sarki yana tare da wanda suke takawa waɗannan kuma su ne masu kyautatawa a wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa waɗanda suke kokari a cikin mu tabba za mu shirya da su hanyoyin mu sannan Allah yana da tare da masu kyautatawa masu kyautatawa ya kuban Allah suna samun soyayyar Allah madaukakin sarki ya zo a ayoyi masu yawa fadin Allah da yake cewa ku kyautata Allah yana tare da masu kyautatawa sannan Allah madaukakin sarki yake cewa shi Allah ya ba su ladan duniya kuma madalla ya yi kyau ladan lahira da za su samu kuma Allah yana son masu kyautatawa da kuma fadin Allah da yake cewa kai rangome kai yafiya domin Allah yana son masu kyautatawa yana daga cikin falalar kyautatawa Allah madaukakin sarki kacokan aljanna sai kira ta da sunan kyautatawa Allah ya kira sunan aljanna da sunan kyautatawa saboda ne saboda gidan masu kyautatawa ne nan ne za su tabbata a ciki Allah ka samu a ciki masu kyautatawa gidansu ne wajen zaman su ne shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin surori da yawa a cikin alkurani ya nuna martaba na masu kyautatawa zaka ji Allah yana cewa da yayi maganan masu jihadi da yayi maganan wanda suka je yaki da wanda ba su zo ba saboda wani dalili sai Allah madaukaki sarki ce dukkan su Allah ya mutu alƙawarin kyautatawa wannan kyautayi da Allah ya kira aljanna yake ne da haka Allah madaukaki sarki ya sa wa aljanna sunan kyautatawa dan su dan gida ne na waɗanda suke kyautatawa Allah madaukaki sarki yake cewa ga waɗanda suka amsa kiran ubangiji su lalle suna da kyautatawa suna da kyautayi ita ce aljanna sannan Allah madaukakin sarki yace waɗanda wato kyautatawa ko kyautayi ya gabata gare su gare mu daga wajen mu waɗannan su ne wanda za a nisantar da su daga shiga wuta Allah ka samu a ciki yana nufin masu kyautatawa su ne yan aljanna wanda za a nisantar da su daga shiga wuta sannan waɗanda suke kyautatawa suna da sakamako na aljanna akan kyautatawar da suka yi Allah a cikin suratul Ma'ida yake cewa sai Allah madaukakin sarki ya saka musu sakamakon abin da suke suka aikata na ya ba su aljanna wanda ƙorama ke gudana a ƙarƙashin ta za su dawwama a cikin Allah ya ce wannan shine sakamakon masu kyautatawa ya kuma Allah a cikin suratul Safat Allah madaukakin sarki ya faɗi jumlolin annabawa ya jero annabawa masu yawa sa'annan Allah madaukakin sarki ya faɗi ni'imomi da yi wa annabawan nan sa'annan da irin daraja da ya ɗaukaka nasu da irin musifu da ya kare su da shi amma duk kowane annabi Allah ya kira sai ya kammala kiran sunan shi tarihi da cewa haka muke wa masu kyautatawa sakamako haka muke wa masu kyautatawa sakamako sa'annan Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am shi ma ya ambaci wasu daga cikin annabawa ya ambace su ƙarshen yadda ya cika magana a kan sai ya ce hakan nan muke wa masu kyautatawa sakamako Allah ka samu a cikin su wannan yana nuna ma cewa lalle kyautatawa aiki ne na annabawa aiki ne na manzanni jira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi suna kira zuwa ga tauhidi suna kira zuwa a rike shari'ar Allah madaukakin sarki suna kira a yi kyakkyawar ɗabi'a kuma suna daga cikin masu kyautatawa wanda suke kyautatawa bayan Allah kuma abubuwan da suka yi na wannan kiran kyautatawa ne haƙurin da suka yi akan cutarwa da bayan Allah suka yi musu wato kyautatawa ne don haka su annabawa sun fi kowa kyautatawa zuwa ga bayan Allah don haka bayan Allah mu kyautata mu kyautata wa ƴan uwa Allah madaukakin sarki zai kyautata mana ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu da abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani ya ku bayan Allah yana da cikin sakamako mai girma wanda yake jiran masu kyautatawa sakamako na ganin Allah Allah ka sa mu gani ganin Allah Allah yana da yarda da su babu wani abin da za a ba dan aljanna wanda ya fi girma wanda ya fi girma irin ganin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki a cikin suratul yunus yake cewa wato ga wanda suka kyautata suna da kyautatawa shine suna da gidan aljanna sannan suna da kari karin da za a yi musu Allah madaukakin sarki yace sa'annan babu kaskanci da zai shafe su babu wani wato damuwa da zai shafe su wannan su ne ɗan aljanna za su dawoma a ciki wannan kyautatawa da Allah ya kira a cikin alkur'ani ita ce aljanna sannan tsarin da Allah zai musu shi ne ganin Allah madaukake sarki Allah ya samu a cikin su ya kuma Allah masu kyautatawa suna da lada wanda yake mai yawa Allah bai toye musu lada shi yasa Allah madaukake sarki yake cewa duk abin da suka yi kuma ganin sa za a musu wato tanade sa a yi fakejin din su ajiye musu na dumbul dumbul lada wanda za a ba su ranar tashin alkiyama shi yasa Allah madaukakin sarki da yake ba da labarin wadanda suka tafi yaki sai Allah madaukakin sarki ya ce babu wani abin da zai shafe su na na wahala ko na matsatsi ko na shiga wani rami ko ko zazzabo ko a fito ko a haudu ko a gangaro duk abin da suka yi face an rubuta musu lada da shi aiki na gari sai Allah ya ce Allah bai so ya ladan masu kyautatawa wanda duk suka kyautata Allah madaukakin sarki bai so ya ladan su sa'annan Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul hud wa kai hakuri Allah madaukakin sarki bai so ya ladan masu hakuri sa'annan Allah madaukakin sarki yake cewa muna muna shafa da rahamar mu ga wanda muka so sa'annan ba mu tozantar da ladan masu kyautatawa ya kuma Allah masu kyautata wannan fa Allah ya musu albishir ya musu albishir da gidan aljanna Allah madaukake sarki a cikin suratul hajj yake cewa haka nan Allah ya sauƙaƙa muku don ku girmama Allah madaukakin sarki akan abin da ya shirya da ku sai sai kuma a yi wa masu kyautatawa albishir Allah ka samu a ciki ya kuma Allah masu kyautatawa Allah ya musu alƙawarin gari na lada mai dimbin yawa kamar yadda Allah madaukake sarki ya faɗi a cikin suratul baqara Allah madaukake sarki ya umarci bani Isra'ila yace ku ce wato ku rinka faɗin wannan kalma na wato a yafe mana zunuban mu Allah ya ce za mu yafe muku zunuban ku sanan za mu wa masu kyautawa tsari sannan inda Allah madaukakin sarki ya yi umarni ga bani Isra'ila yace ku shiga cikin baitul maqdis suna masu sujada za a yafe muku zunubanku haka nan Allah ya cika da cewa lalle za mu ƙara wa masu kyautatawa lada sa'annan Allah madaukakin sarki ya ɗauke damuwa akan masu kyautatawa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kirga waɗanda aka yafe musu tafiya yaƙi masu rauni da marasa lafiya ƙarshen sai Allah madaukakin sarki ya ce masu kyautatawa ma ban da su a ciki su an musu wato rangwame saboda Allah mai gafara ne mai jinkai masu kyautatawa Allah madaukakin sarki ya musu alƙawarin rahamarsa Allah madaukakin sarki yake cewa ku kira shi kuna masu tsoronsa kuna masu kwaɗayin rahamarsa sai yake lalle rahamar Allah tana kusa da masu kyautatawa ya kuban Allah ranar tashin alkiyama kafiri zai yi buri ina ma da ya kasance shi masu kyautatawa zai raya cewa ina ma a ce za a mai da shi duniya zai zama cikin masu kyautatawa abinda ba zai yiwu ba babu wanda in ya mutu zai dawo wannan rayuwa duk wanda ya gama wannan rayuwa ya gama ta kenan Allah ya sa mu gama ta lafiya Allah ka sa mu cika da imani Allah madaukakin sarki a cikin suratul zumar yake cewa ko rai ka ji tana cewa lokacin da ta ga azaba ina ma da za a maida ni duniya sai na zamo cikin masu kyautatawa ya kuban Allah muminai suna kaiwa daraja ta ƙuluruwa idan suka kyautata shine suka gane suka yi aiki da cewa Allah yana ganin su suka kyautata wa kawunansu suka yi imani suka kyautata bayan Allah suka yadda Allah yana ganin su wannan yadda cewa Allah yana ganin mutum abin da yake taimakawa dan adam shine yana rufe masa kofofi na haram wallahi mutum yadda Allah yana ganin shi abubuwa da yawa ba zai iya yi bai bukatar dan sanda bai bukatar wani ya hana shi ba zai iya yi bane amma sai ya da Allah yana ganin shi haka nan idan mutum ya da Allah yana ganin shi to shi kuma zai buɗe masa ƙofofi na alheri zaka mutum yana ta ƙoƙari wajen aikin alheri yana ta ƙoƙari dan ya san duk abin da yayi akwai ran da za a biya shi duk abin da yayi ne don Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai saka mashi da haka mutum zai zama ya kula da haƙƙin Allah ya kula da haƙƙin bayan Allah zai zama yana kyautatawa sa'annan zai ringa haƙuri da cutarwar da bayan Allah za su yi masa sa'annan zai rika taimakon su wajen biyan bukatar su yana haƙuri da wuta da za su yi masa yana kuma ƙoƙarin sulhu tsakanin su kuma ba yana yin wannan dan a yabe shi ba ba yana yin wannan dan ya samu wani girma ba a'a ba yana yin wani abu don a biya shi ba yana yi ne dan kawai ya samu yarda Allah kuma Allah madaukakin sarki bai so don sallala dan wanda suka kyautata nan duniya da kuma lahira ibnu qayyim Allah ya masa rahama yake cewa hankali da abin da aka ruwaito da tsarin rayuwa ta dan adam da jarrabawa da aka samu a wajen al'ummomi daban-daban da suka gabata kai masu ma addini daban-daban yace duk mutumin da ya kusanci Allah ko yaya ya kusanci Allah madaukakin sarki ya nemi yarda Allah wajen kyautatawa bautan Allah da kyautatawa bayan Allah to wannan yana daga cikin mafi girman abin da yake jawo alheri ya samu dan adam wannan ko ba musulmi bane shi yasa za ka ga duniya har kafirai da suke kyautata Allah yana kyautata musu haka nan Allah madaukake sarki yake yi sa'annan wannan abin yana cikin abin da yake tura sharri kada dan adam ya hadu da shi a cikin rayuwarsa da kusanci ga Allah da kyautatawa bayan Allah aiki ne mai girma Allah madaukakin sarki ya ba mu daman yi ya ku bayan Allah yana daga cikin wato sakamako na gaggawa da Allah yake wa bawa idan ya kyautata ibada ya ji Allah ya sanya masa jin daɗin ibada wata kyauta ce ba kowa Allah yake ba mutum yana sallah yana jin daɗi mutum yana azumi yana jin daɗi mutum yana ibada yana jin daɗi wannan wata falala ce wanda Allah madaukake sarki shi kadai yake ba da ita Allah ka ba mu mutum yana ibada yana farin ciki yana sha'awa ma lokacin ibadar ta zo yayi sai ta zama masa ba ta da damuwa ba ta da nauyi sai ya zama ka zama jijin jikinsa da cikin zuciyarsa wannan kyauta ce ta Allah idan mutum ya kyautata kuma bayan Allah to yayi abu don Allah saka ga Allah madaukakin sarki shi ma ya sanya masa jin daɗi a cikin zuciyarsa na ribar wannan abin da ya kyautata jin daɗin da ya fi Allah ya baka kuɗi ya fi Allah ya baka dukiya ya duk wani jin daɗi na duniya tare da abin da mutum zai samu na addu'a ta kwarai na mutanen da ya kyautata kun ga azumi na zuwa azumi na zuwa jama'a ba ku ce ba yawa Allah ta da mu za a yi dukan Allah ta da mu za a yi amma azumin nan da yake zuwa akwai bukatun mutane su taimaka mutane akwai bukatun masu hali su taimakawa marasa shi kuma in na ce masu hali ina nufin mai dubu biyar ya taimakawa wanda bai da dubu uku mai dubu goma ya taimakawa wanda yake da dubu uku an gane ai kowa yayi abin da zai iya kada mu jira wasu a ce su kaɗai za su dama haka Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwarsa amma a lalle akwai mutane suna buƙatar taimako mutane suna buƙatar taimako kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa Allah ya ba mu iko kuma in za mu yi don Allah kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu lada ya ku bayan Allah wannan wato kyautatawa dace ne na Allah madaukakin sarki wanda ya kyautata bayan Allah zai samu addu'a ta kwarai zai samu dace a cikin al'amuransa sa'annan banda lada mai yawa da yake jira shi ranar tashin alkiyama shi haka don haka mu yi kokari mu kyautata Allah yana son masu kyautatawa Allah ya umarni da a kyautata a cikin suratul nahl Allah madaukakin sarki yana cewa Allah yana umarni da adalci da kyautayi sa'annan a kyautatawa makusanta na dangantaka na makwabtaka Allah baya san albasha da abin da shari'ar musulunci baya so Allah ya nemi kuwa a ji ko kuwa wa su Allah ka sanya mu cikin masu kyautatawa Allah ka dauki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعد له يوم القيامة أجرا عباد الله إن الإنسان هو أعلى مراتب الدين وما دخل الإنسان في شيء إلا جمله وكمله وحسنه وبلغ به أعلى المراتب لأن العبد إذا حسن العمل كان مخلصا فيه موافقا للحديث النبوي فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف الإنسان بقوله الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة وهي استهلال قربه وأنه وأنه بين يديه سبحانه كأنه يرى وذلك يجيب الخشية والخوف والهيبة والتعذيب ويجب أيضا أن نصح بالعبادة وبذل الجهود في تحسينها وإتمامها وإكمالها وكل عمل ديني أو دنيوي إذا راقب العامل فيه ربه سبحانه تحقق فيه الإحسان وكان على أكمل حال سواء كان عملا يقصد فيه نفعه يكثر فيه نفعه على صاحبه كصلاته وقراءته وكدهه على نفسه أو كان متعد النفس إلى غيره من الناس وهو إنسان الإنسان إلى الناس فالإنسان إنسان العمل والباعث عليه مراقبة الله تعالى في السر والعلن عباد الله وأذن فضيلة للإنسان أنه أعلى درجات الدين إسلام وإيمان وإحسان كما جاء مرتبا في الحديث وعلاه الإنسان قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى عباد الله والمحسنون محظوظون بمعية الله تعالى يقول المولى جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وفي آية أخرى يقول المولى جل شأنه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والمؤمنون ينالون محبته عز وجل وجاء ذلك في آيات كثيرة منها قول الباري جل شأنه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وقوله تعالى فاعف عنه واصفع إن الله يحب المحسنين ومن فضل الإنسان أن الجنة سميت به فهي دار الحسنى والأولى بها هم المرسلون فهي داره ومستقره وقد قال تعالى في المؤمنين القائدين والمجاهدين وكلا وعد الله الحسنى وقال تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى وقال أيضا إن الذين سبق لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون أي أهل الحسنى وهي الجنة مبعدون عن النار وللمحسنين الجنة جزاء لهم على إحسانهم قال تعالى فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين عباد الله وفي سورة الصفات ذكر الله تعالى جملة من الأنبياء عليهم السلام وما حباه سبحانه من النعم وما رفع عنهم من المحن ثم زين كل قصة واحد قصة واحدة منهم بقوله تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين وذكر سبحانه جملة منهم في سورة الأنعام وختم ذكرهم بقوله عز وجل وكذلك نجزي المحسنين وهذا يدل على أن الإنسان وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأن دعوتهم إلى التوحيد وإلى التزام الشرائع الربانية وإلى مكارم الأخلاق هو من الإنسان الذي يبذلونه للناس كما أن صبرهم على أذى المؤذين من أقوامهم هو من الإنسان فهم عليهم السلام أكثر الناس إحسانا إلى الخلق فالإحسان فالإحسان الإحسان عباد الله تفلحوا في الآجلة والآجلة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم اجعلنا من المحسنين واغفر لنا بالحسنى وأدخلنا دار الحسنى إنك على كل شيء قدير الحمد لله على إحسانه وشكر له على امتنانه وتوفيقه له الحمد في الأولى والآخرة وهو الودود الحليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الخير والإحسان ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله ومن الجزاء العظيم الذي ينتظر المحسنين رؤية الله تعالى في الجنة وهو راج عنهم فما عبدوا شيئا أعظم من ذلك قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يسحق وجوههم كتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله تعالى والمؤمنون محظوظ أجر إنسانهم وثوابه فلا يضيع منه شيء أبدا قال تعالى ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يدعون موتا يزيد الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال أيضا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين والمحسنون عباد الله مبشرون من الله تعالى بقوله تعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين والمحسنون لهم مبشرة من الله تعالى بسعادة الدنيا والآخرة وسيحسن الله تعالى إليهم كما أحسنوا في عبادته ولعباده والمحسنون موعودون بالزيادة في الأجر والثواب قال تعالى وقولوا حجة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وفي آية أخرى وادخلوا الباب سجدا يغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين وقد وضع الحرج على أهل الإنسان فلا يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقون قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرجع ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم والمحسنون موؤودون برحمة الرحمن سبحانه وتعالى قال تعالى وادعوه خوفا وجمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين عباد الله يوم القيامة يتمنى الكافر لو أن لو أن لو أنه كان من المحسنين ويدعي أنه لو عاد إلى الدنيا لالتزم في سلك المحسنين وهيهات هيهات أن يعود مرة أخرى قال تعالى أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين عباد الله يبلغ المؤمن درجة الإنسان إذا راقب الله تعالى في نفسه وفي خلقه ومراقبة الله تعالى في نفسه تغلق عنه أبواب الحرام والمتبعات وتفتح له أبواب الطاعات فيجتهد في إحسانها والإخلاص فيها لعلمه بمراقبة الله تعالى له ومراقبة الله تعالى في خلقه تجعله يبذل المعروف والإحسان إليهم ولا يؤذيهم أو يعتدي عليهم ويبعد محتاجهم ويعفو عن خلئهم ويصبر على أذاهم ويصلح ولاة بينهم ولا يريد بذلك ثناء ولا شرفا ولا شيئا من هدى الدنيا وإنما يريد بإحسانه رضا الله تعالى والدار الآخرة قال ابن القيم رحمه الله وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها وجهلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالية لكل خير وأن أعدادها من أكبر الأسباب الجالية لكل شر فما استجلبت نعمة الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه وإحسانه إلى خلقه عباد الله من آجل جزاء الإحسان أن العبد إذا أحسن العبادة وجد لذتها وفرح بها واشتاق إليها وصار خفيفا في أدائها وأتبع له قلبه قلبه وحاله وإذا أحسن للخلق وأخلص لله في إنسانهم لهم وجد لذة ذلك الإنسان تربو على لذة الجاه والمال والملذات مع ما يناله من دعوات الصالحات ومن توفيق يلازمه في شؤونه كلها وأجر الآخرة أكبر وأعظم لذا تخلقوا بالإحسان يا عباد الله فإن الله أمرنا به بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم كمل إيماننا وجمل إحساننا وقوي ثلاثنا واجعلنا من عبادك الصالحين المحسنين انك سميع كريم مجيب اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا وهيئتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى سبحان الله بالميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة عرش ولا إله إلا الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبر من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله